أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wato siffar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbaral harama hayye zuwa sallama kamar kana ganin sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallafar al-sheikh al-imam Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah subhanahu wata'ala ya ji kanshi wannan shine darasin mu na 21 a cikin wannan littafi wanda yau muna ranar Laraba wata sabo ya kama ko kuma 30 yau talatin ko talatin ko kuma wata ya kama sabo ɗaya ga watan rabiul akhir hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1444 wanda ya daidai da 26 ga wata na goma miladiya ta 2022 a wancan satin mun shiga cikin dai inda malam ya kawo mana fa'idodi wanda suke muhimmai game da abin da ya shafi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun ga fa'ida ta farko wanda fa'ida ta farko mi take karantar da mu karatunmu na wancan satin fa'ida farko mi take karantar da mu na irin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin salatin da za a yi mishi da yanda da aka gama cewa a yi mishi salati kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim tana mana nuni ne akan mi a yi mishi salati kama yadda aka ma annabi ibrahim da iyalan shi da wannan yake nuna mi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin iyallan gidan annabi ibrahim kuma za a musu salati da sauran annabawa musamman muka ce saboda wato zuriya annabi ibrahim mafi yawan su wato annabawa ne bangaren isma'il shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci a takaice dai wannan fa'idodin da zan mu gani da malam ya kawo mana har guda shidda zaka ga mas'aloli ne ɗaya daban-daban game da abin da ya shahi salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yau zan mu tashi fa'ida ta biyu الفائدة الثانية ما لنك تيوى ويرى القارئ الكريم أن هذه السيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي وأزواجه وذرياته معه صلى الله عليه وسلم فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اقتصار على من اقتصار قوله اللهم صل على محمد فاحزب بل لا بد من اتيان بإحدى هذه السياق الكاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين التشهد الأولى والآخرة وهو نص الإمام الشافعي في الأم ما yake cewa mai karatu a cikin wannan littafin zai gani wato sabanin irin nau'i nau'i na salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da muka gani a baya mun ga nau'i nau'i amma duka zai gani a cikin su ma da yace akwai yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da iyallan gidan shi da matan shi kuma tare da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam yace fa lidhalika fa laysa min sunna bai daga cikin sunna mutun yazo yace zai ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati bai zo ba da iyallan gidan shi a ciki kace kawai Allahumma salli ala Muhammad ka tsaya shi ne malam yace wannan bai daga cikin sunna abinda yake sunna ka zo da irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da salati a yi shi shine yace la budda min itiya min al itiyani bi ihda hadhihi siyar kamila yace ba makawa sai dai ka zo da irin sigogin wannan da suka zo wato da ya kawo maka wanda suka zo ruwayoyi ingantattu daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan malam yace babu bambanci game da abin da ya shahi a cikin tahiya ta farko ko kuma tahiya ta ƙarshe misali tahiya ta farko wasu suna cewa ai za a tsaya bakin wato salihina ba za a idasa ba a gabaki ɗaya zaka idasa gabaki ɗaya babu bambanci ka ce a wannan tahiya ta farko zaka yi kaza banda salatin annabi ko kuma a tahiya ta ta biyu malam yace kenan babu bambanci gabaki ɗaya sai ka zo da su yace kuma da lafazin yanda suka zo shine yace wa tashakkudu fil ula was saniya lafzan wahidan la yahtalif tahiya ta farko da ta biyu duka lafazi guda ne baya samun sabani shine yace wa ma'ana at-tashahhud at-tashahhud wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam la yajzihi ahaduhuma anil akhar da ake cewa tahiyya zakai tahiyya a sallami ake nihi da tahiyya a sallah a ciki ba ka zo da at-tahiyatu lillahi ita kadai ba a sai ka zo da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan ka zo da tahiyya ka zo da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kai zama na tahiyya kenan kuma wannan babu sabani ka ce a idan ka zo da tahiyya ita kadai ba kai ba salatin annabi tayi a wannan bai zo ba kenan dole mutum sai ya zo da tahiyya ya zo da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce maka wa amma hadisul ladhi وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما حققته في الضعيف في الضعيفة malaike cewa hadisin da ya zo ana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance bai ya kare akan raka'o'i guda biyu akan tashahhud wannan ya tsaya kan tashakuri kadai bai kara wani abu a gaban tashakur wannan hadisi malam yace munkari ne wato hadisi ne wanda yake da'ifi ba za a kawo hujja da shi ba kenan dole idan zaka yi tahiya ka zo kana zaman tahiya zaka yi tahiya ka zo kuma da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma salatin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ne zaka zo da shi shine irin wannan sigogin da muka ambata kenan ba zaka zo da wani salati daban ka kirkiro ba kenan shine malam nan yake bayani sai malam yace ma wa inna min ajaibi hadha zaman wa min al fawda al ilmiya fihi an yajra'u ba'd an nas wa huwa al ustaz muhammad is'af an-nashashibi في كتابه الإسلام الصحيح على إنكار الصلاة على آل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الرغم من ورود ذلك في صحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن حجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه السياق malam yake cewa yana daga cikin wato abubuwa na mamakin wannan zamani da muke ciki wanda mun sani lokacin da muka zama wara littafin nan mun yi tarjama albani shekara nawa da ya mutu shekara nawa da ya mutu da mutuwai a sai dai ko yanzu shekara ashirin da wani tun da da ashirin da wani abu ya mutu kenan ɗan wannan zamanin muna cikin muna cikin sekul guda da shi bai jima ba da ya rasu mai littafin nan Allah ya ji kanshi yace yana daga cikin abubuwa na abun mamaki da kuma abin da ya shahi fauda ta wato ilimi yanda kowa yake daukan abin da ya shahi ilimi ya zo ya ce ya yi magana akan shi cewa wani da sunan malamta ya hutu ya ce gashi nan sunan shi ustazu muhammad is'af annashashibi a cikin wani littafi da ya sa mashi al-islamu sahih ala inkari salati ala ali fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake musan yi ma wato iyallan annabi sallallahu alaihi wasallam salati lokacin da za a ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati an sani ba ko an fahimta shi wannan da ya kawo sunan shi ya ce a cikin littafin shi wai idan za a ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wai ba za a sa iyallan gidan shi ba ai mun ga sigogin da suka zo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko kuma wa ala azwajihi wa zurriyyatihi duk da iyallan shi a zo to shi da yazo nan ya ce a a wai idan za a ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba za a sa iyallan shi ba shi yake da'awa haka nan yake kira game da wannan shine malam yake kawo mana bayanin shi yace ala ragami min zali min wurudi zalika fi sahihaini wa ghairihima an jam'in min as-sahaba yace tare da cewa ga hadisi ne sahihai sun zo a cikin sahih bukhari da muslim daga sahabbai da yawa irin su ka'ab bin ujra da humayd as-sa'idi da abu sa'id al-khudri da mas'ud al-ansari da abu huraira da talha sun kawo hadisai ingantattu cewa annahum sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaifa nusalli alayka annabi yaya zan mu yi maka salati tunda salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin da aka rawaito sahabbai Allah subhanahu wataala ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sai suka tambaye annabi yaya za mu yi maka salati ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi he shiru ya dan yi shiru sai da aka sanar da shi tukun ya gani musu gashi nan irin lafuzan da muka gani Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad duka irin sigogin da suka zo annabi shi ya karantar da su wannan salatin kuma tare da cewa akwai da lafazin wa ala alihi a wani lafazi wa ala azwajihi wa zurriyyati shine malam yake cewa shi tare da dukkan sahabban nan da suka rawaito wannan sigogin da suka wato zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi wannan mutumin yake yin inkarin wato wannan cewa a yi ma yallan annabi sallallahu alaihi wasallam salati idan za ma annabi ba za a yi musu ba ba za a hada da su ba hujjar shi biye yake cewa ai Allah subhanahu wataala cewa yayi sallu alaihi wa sallimu taslima ma ma annabi sallallahu alaihi wasallama ahad cewa wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam kai za ma salati saboda aya ni tace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi shi kadai wa sallimu taslima wai aya ta ta shi kadai kenan idan kada ka zo wai ka ƙara wai wa ala alihi yannan gidan shi da zurriyar shi da wannan shi haka yake kingira ne wannan kuma yana daga cikin irin masu kira wanda ake ce musu alqur'aniyun alqur'aniyun ko kuma wa iyazu billah da suke gayin wata kalma suke cewa wai qala qatu wai wa suke ni da qatu wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai wa'annan ɗan ƙala ƙato wai ana me ake cewa in za a karanta hadisi ƙala rasulullahi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wai su ne fasarar su wai kenan suke waɗin wani to kun gani wanda kuma inda za su ma kansu adalci wanda suke cewa su da ƙur'ani kaɗai za su yi aiki alƙur'anin daga ina ya zo jibrila aka san ya baka alƙur'ani akwai su da yawa suna nan suna yin wa'azi akwai su da yawa saboda mafi yawan kuma wannan abin an yi samun su wajen ga mutanen da suka dukofa kan abin da ya shayi karatun alkur'ani kaɗai ba su yi ba karatu na ilimi shine babban matsale shine babban matsale an zo abin da ake so so ake kowa daman ya hardace alkur'ani to amma kada ya zama to ka dauki alkur'ani kadai ka ce baka kama ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zan mu zo mu ga bayani da malam ya kawo akan abin da ya shafi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace summa ankara wa balaga fil inkari an yakuna sahaba qad sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam zalika su'al sannan shi wannan ai annashashabi wato wannan wanda yake inkarin wato cewa ayi ma wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyallan shi ya kai matuƙa a wajen yin inkarin akan musanta cewa wai hatta da sahabbai ma basu tambayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam wai yaya za mishi salati me hujja shi wai li'anna salatu li'anna salatu ma'ruful ma'ana indahum wa huwa du'a saboda wai salati idan aka ce salati abu ne sananne a wajen mutane sahabbai shine addu'a kenan dan mi abu ne sananne addu'a dan mi ne sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne za a yi mishi salati shine wai shi wannan in shi kaifa yasalu malan yace wa hadha mughalatatun mashkukatun li anna su'alihim lam yakun ala al-ma'na salati alayhi hatta yarud ma dhakarahu wa inma kana an kayfiyati salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam kama jaa fi jami'i riwayat ala ma sabaqat al-ishara ilayhi wa hina idhin fala gharabata li annahum sa'aluhu an kayfiyi an kayfi an kayfiyya shar'iyya la yumkinuhum ma'rifatuha illa min tariq ash-shari' al-hakim al-alim malam yake cewa ai wannan tambaya da sahabbai suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaya zan mu yi maka salati Allah ne yace Allah da mala'iku suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya ku wanda kuka yi imani ku yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai sahabbai suka ce to yaya zan mu yi maka salati nan tambayar da suke tambaya ta ma'anan menene salati ko kuma tambaya ta yaya ne ne ake yin salati ta kaifiya kenan ta yaya ne ne ake yin salati wanda kuma kaifiyyar yin abu babu inda zaka samu cewa ga yanda zaka yi abu na shari'a sai ta karan hanyar karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya turo shine zai sanar da kai cewa kaza zaka yi kaza haka zaka yi kaza haka zaka yi kaza kenan dole sahabbai su tambaya annabi su ce to yaya zan yi maka salati kenan tambayar da suka yi mishi na kaifiya ne cewa yaya ne ne ake ba ma'anan menene salati ba ta suka yi ba menene salati ta suka yaya ne ake yi salati yaya zan mu yi maka salati kenan shine malam nan yace kenan babu wata wato abin da ya shahi wani rudu a cikin tambayar da su sahabbai suka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tambaya ce suka yi dan su sani yaya ake yin salati kuma babu ta yanda za su sani sai ta hanyar wato abin da ya shahi shari'ar musulunci shine Allah ya gayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mishi yace wa hadha kama law sa'aluhu an kayfiyati salati al-mafruda bi misli qawlihi ta'ala wa aqimus salata fa inna ma'rifatuhum lil asl ma'na as-salati fil lugha la yughnihim an su'ali an kayfiyatiha ash-shar'iyya wa hadha bayyinun la yakhfa malam yake cewa wannan kamar yanda tambaye su ce game da abin da ya shafi sallah Allah da yace wa aqimus salata ku tsaye da sallah yaya za a tsaye da sallah kenan dole sai ka koma karantarwa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai karantar da sallah shi yasa wannan ayan qur'aniyun in kaga sallar su in kaga sallar su sallar sa sai yake in aka yi ruku'i ba dagowa saboda dago daga ruku'i sai ka koma hadisai sujada in aka yi sallar ta sai ka rasa wata irin sallah ce shi yasa idan suka yi tsaye kuma komi karanta su gina qur'ani babu jere ka zo ka karanta alhamdu ka karanta kaza ka yi ruku'i Allahu akbar ka dago daga ruku'i ka je sujada ka dago ka yi zama ka yi tahiya babu su su kawai hakanin suke yin sallar shi yasa musiba ce abin da ya shayi wannan qur'aniyun shi da zaka dora ma kanka hujja kamar yadda muka ce to yaya ka san alqur'ani kai dai baka ce ba a gidanku anan da magaram Allah subhanahu wataala ya sauko ma jibril ya gani ba baka faɗi ba baka kwace ba ga wanda aka yi aka aiko ƙur'ani alƙur'ani daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanan dole kuma babu ta yanda za a yi wato dole sai dai karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka fahimci wato wannan addini shine malam yace wa amma hujjatihi almusharu ilaiha fala shay ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما da yake cewa wannan duka hujjojin da yake kafawa shi mutumin da yake musan wato abin da ya shahi annashashi bi wanda yake musan abin da ya shahi amma yallan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam salati yake cewa babu wata hanya da zai zo bai da wata hujja saboda alkur'ani da sunna Allah subhanahu wataala shi yake zawwa da shi Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas Allah yace mu muka saukar maka da abin da ya shahi azzikr shine alkur'ani litubayyana lin-nas da ka bayyana ma wato mutane ma nuzila ilayhim abin da aka sauko maka kenan dole alkur'anin nan da Allah ya sauko annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayyana ma mutane gashi nan yanzu qur'aniyun hatta da sallah azhar raka'a biyu la'asar raka'a hudu azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magriba raka'a uku isha hudu asuba biyu babu ita qur'ani dole ka zo karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to in aka tambaye su ina waye su ce maka waye gashi can alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba Allah ya halicci mala'iku mala'iku akwai wanda suke da fukafukai biyu akwai wanda suke da fukafukai hudu wasu uku wai wannan guda biyu wai sallar asuba guda uku sallar magarba guda hudu kuma su ne sallar mai kaga wannan tawili ne fasara alkurani ce wanda babu wanda ya taba fasarta ta ana hiran mala'iku kai ka dauko hirar sallar farilla wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka ba ma sallah shi ya karantar da mu gashi nan jibril alaihi salatu wasallam ya sako ya koya mishi sallah kenan dole sai ka koma karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam kayfiyatu salati alaihi wa fiha zikru al-ay malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yaya za a yi mishi salati kuma a ciki akwai ambatan iyallan gidan shi fa wajaba qabulu zalika minhu liqawlihi sallallahu liqawlihi ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yace malam yace wajibi ne mu karbi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koye salati saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu dukkan abinda ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku kama wannan abin ku rike shi ku karbe shi ku yi aiki da shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi hani wato ku hani wannan kenan dole ya zamanto abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka kama shi ka mushi rukon wato addu alaiha bin nawajiz sai malam yace fil hadisi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih al mashhur ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu wa huwa mukharrajun fi takhrij al-mishka malai yake cewa akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutane ku saurara ni an bani alqur'ani da kwatankwacin shi tare da shi shine sunna idan aka ce sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke ingantattu dukkan idan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama to game da hujja da shi kamar alkur'ani ne a ce wannan hadisin ya inganta sahihi ne kawo hujja da shi kamar yadda zaka kawo hujja da aya ne saboda daga annabi ya zo magana annabi sallallahu alaihi wasallama ce ingantatta ko shakka babu kenan dole ka kawo hujja da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala wato ya faɗi anan wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu sai malam yace walaita shi'ri madha yaqulu an-nashashibi wa man yagtaru bi bahraji bi bahraji kalamihi fi man asa an yunkira at-tashahhud fi as-salati aw ankara 'ala al-ha'id tarku as-salati was-sawm fi haidatiha malam yace ya laita shi'ri kalma ce ta larabci ta kama abun mamaki maza ya kulun na shashibi shi wannan wanda yake musan salati ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama mi zai ce da mutanen da suka rudu da abin da ya shahi magana shi ya ce kai ya kai yana inkarin abin da ya shahi yin tahiya ma a cikin sallah saboda ai baka zo ba a qur'ani a tahiya mun gani hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa allama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tashahhud a hadisi ta zo ba a qur'ani ba kenan ita ma yayi inkarin ta yace kai ba ma wannan ba yana inkarin wai wadda take al'ada da take barin sallah da take barin azumi tunda a qur'ani ba ce ba mai al'ada ta bar sallah ta bar azumi to ka gani yan qur'ani yun ne shi ba shine ai shi ma dan qur'ani yun ne kamar duk abin da ya shafi addini wanda karantarwa annabi ta karantar su suna musan shi kai sai daga ce yaki ne ake da abin da ya shafi karantarwa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine malam yace bid'awa anna Allah lam yazkuru at-tashahhud fil Qur'an wa inna ma dhakara al-qiyam war ruku' was sujud faqat tare da ikirarin shi cewa ai Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani bai ambaci ba tahiyya ya ambaci tsayuwa ne da ruku'i da sujada kadai wa annahu ta'ala lam yasqutu fil qur'ani as-salatu was-sawmu anil ha'id haka Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani bai kaba aya ta sabke ma wadda take al'ada sallah da kuma azumi yace fal wajibu alaiha alqiyamu bizalika wai wajibi ne wadda take al'ada ta yi azumi kajuha wadda take kuma ta yi sallah ka gani saboda wai alkur'ani ba kawo ba wai alkur'ani ba ka ba shi wai wajibi ne ta yi wannan malam yace fa hal yuwafiquna hadha al-munkar fi inkarihi am yunkiruna alayhi to wannan wanda yake zawa da wannan abin za a mishi inkari akan wannan ko kuma ba za a yi mishi inkari ba ai dole a yi mishi inkari game da abin da yake fa in kana al-awwal idan ya zamanto abin na farko ne cewa munkar fi inkarihi malam yace wa zalika mimma la narju wannan kuma wanda bin mu kauna ne ya zamanto shine yace faqad dallu dalalan ba'ida to sun bace bata wanda yake mabayyani wa kharaju an jama'atil muslimin kuma sun huta daga jama'a wanda take musulmai wa in kana al-akhar faqad wufiqu wa asabu fama raddu bihi ala munkar fama raddu bihi ala munkar fa huwa radduna ala an-nashashibin wa qad bayyana laka wajib zalika malan yace idan ya zamanto ba suna da awabba cewa abinda alqur'ani yazo wato bai zo ba da shi na sunna wanda za a dauka bisu musan shi wannan bisu musu wadda take al'ada wadda take bata yi ba azumi bata yi ba sallah haka sunna ta karantar to bussi inkarin wannan malam yace to mu ma wannan magana mu ma muna kanta amma matukar suna inkarin wannan to zai zama to sun bace sun bace wanda yake bata wanda yake mabayyani yace fa hadaran ayyuhal muslim malam yace yana gargadinka ya kai musulmi an tuhawu an tuwa an tuhawil fahamal qur'an mustaqillan an sunnah na da ka je ka ce kawo kai ka sa alkur'ani gaba ka bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tanke kai wannan to zakka bace zakka bace saboda baka koyi ba addini addini dole daga hanya annabi sallallahu alaihi wasallama wato zakka fahimci addini yace fa innaka lan tastati'a dhalika walau kunta fil lughati sibawaihi zamanika yace kai ka san da cewa fa idan ka bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi ko da kwa ka zamanto kai ne sibawaihi zamanika sibawai wani malami ne na logan larabci babban malami ne akan fannin logan larabci yace kai ko da a zamaninka kai ne sibawaihi game da larabci yace to ba zakka wato samu ka san wato abin da ya shafi addini idan baka kama wasu na annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa haka misalun amamaka yace ga misali nan gaban ka fa innan nashashibi hadha kana min kibari ulama'il lugha fil qarn al hadith yace shi wannan wanda yake musan wato abin da ya shafi wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan shi yace babban malami ne na lugha a zamanin wannan nashi yace fa anta tarahu fattalla hina tarra bi ilmihi fil lugha yace gashi nan kana ganin shi shi fa ya bace lokacin da ya rudu da ilimin shi na lugha shi yasa malamai suke cewa ilimin lugha ilimi ne wanda na ala ne ilimi ne wanda zai taimaka maka san addinin ka amma ba ka zo baka ce ka ɗauki ilimin luga shi zaka ringa sa gaba game da abin da ya shayi wato alkur'ani da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a'a abu ne wanda zai taimaka maka wato ka fahimci sunna ka fahimci wato alkur'ani tare da wato muwafaqa sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace wa lam yasta'in ala fahmi alqur'ani bis sunna bal innahu ankaraha ala kama arafta wal amsila ala ma naqulu kaseeratun jiddan la yattasi'u al maqam dhikruha li dhikriha wa fima sabaqa kifaya wallahu al muwaffaq malan yace dukkan yanda ya zamanto yayi gashi nan bai samu ba wato cewa ya fahimci alqur'ani ba tare da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya kama alkur'anin ya kore sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bace yace to dukkan inkarin nan da ya gashi nan abu ne wanda yake mabayyani a wajenka kuma akwai misallai da yawa wanda suke irin wannan malam yace lokacin kaɗan ne ba zai iya wato abin da ya shahi ambata masu a cikin littafin wannan yace wa fi ma sabaka kifaya game da abin da ya gabata wato akwai wadatuwa wallahu muwaffaq Allah subhanahu wataala ya tattabu a gurguje wannan fa'ida malam da ya yi mana bayani ta biyu ni yake ne cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da yi mushi tare da iyallan shi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wajibi ne ka zo da wannan siga baka cewa baka sa iyallan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ni da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tambaye shi yaya zan mu yi maka salati ya cire iyallan shi bai cire ba gashi nan yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi a wani lafzi wa ala ali Muhammad kenan dole a yanda aka zo da shi ka zo da shi kada kai wani tawili ka je ka bace irin na wannan wato annashashibi wanda shi ma ya bace kenan shine malam yayi mana bayani akan wato wannan fa'ida wadda malam ya kawo kuma yayi bayani cewa lalle game da abin da ya shafi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka rike ta kamar yadda zaka rike alqur'ani saboda da ita ce zaka fahimci wato abin da ya shafi alqur'ani sai malam ya ce alfa'idatu salisa fa'ida ta uku ita ma wata mas'ala ce malam zai kawo mana da yawa muna kwadawa kan wannan mas'ala ita ce lafazin kamar yadda zamu gani as-siyada cewa sayyidina Allahumma salli ala ala sayyidina Muhammad to ƙarin sayyidina kaga ilimi kenan to mas'ala ta sayyidina shin za a ƙara ko kuma ba za a ƙara ba to zan mu ga abin da malam ya ce malam ya ce wayar alƙari aidan annahu laysa fi shay'in min halafzu sayyi as-siyada mai karatu zai duba a dukkan lafazan da suka zo na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam babu lafazin sayyidina babu gabaki daya walizalika ikhtalafa almutaakhiruna fi mashru'iyyati ziyadatiha fi salati alibrahimiyya wala yattasi'u almajal li'an majal al'an لنفصل القول في ذلك وذكر من وذكر من ذهب إلى علم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مالن يتي shi yasa lidhalika ikhtalafa almutaakhirun mutaakhirun wanda suka zo malamai na karshen lokaci sun yi sabani akan karin wannan sayyidina in a cikin salatul ibrahimiyya kace allahumma salli ala sayyidina muhammad ka kara da sayyidina malam yace lam yattasi almajal al'an li nufassil alqawl yace akwai maganganu da yawa na malamai wato wurin ba zai ba mu daman mu ambata ma gabaki daya ga wanda suka tayi akan bai halatta ba a yi ta da wanda suka je kuma akan cewa wato a yi ta wanda suka je suka ce ka a yi ta saboda mai ittiba'an li ta'limin nabi sallallahu alaihi wa sallama kamil saboda bi wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar lokacin da aka tambaye shi wato akan yaya ake yi miki salati fa ajaba amiran bi qawlihi qulu allahumma salli ala muhammad al hadith lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salati yaya ake yin salati bai ce ba ku ce allahumma salli ala sayyidina muhammad tare da cewa tabbatacce ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad shugabanmu annabi muhammad sai dai mu yace Allahumma salli ala Muhammad duk lafazin da suka gabata zan mu gani haka yazo yace walakin uridu an anqulu ila al-qurra al-kiram huna ra'ay al-hafiz ibn hajar fi dalika malan yace zai hakaito mana wato ra'ayin al-hafiz ibn hajar wato game da wannan mas'ala bi itibari ahad kibari ulama'i shafi'iyya game da wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya aljami'ina bainal hadisi wal fiqh wanda suka hada tsakanin ilimin hadisi da na fiqh fa qad sha'a ladal mutaakhiri shafi'iyya khilaf hadha at-ta'lim an-nabawi al-karim saboda a wajen mafi yawan manya-manyan shafi'iyya wannan sabanin wato ya yawaita na cewa ƙarin sayyidina su suke yawan ƙarawa to hewa saɓanin ya bayyana wato daga wajensu mana ya ce faƙalar hafiz muhammad bin muhammad bin muhammad al-garabili wa kana mulaziman libin hajar ƙalar rahimahullahu wa min khattihi na ƙaltu al-hafiz muhammad bin muhammad bin muhammad al-garabili ya kasance almajiri ne na ibn hajar yake cewa wa min khattihi naqaltu da game da abin da ya shahi wato rubutun hafiz ibn hajar wato na na hakaito muku yace wa su'ila ai an tambayi alhafiz ibn hajar amatta Allahu bi hayatihi an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fi salati aw kharijiha sawa'un qila bi wujubiha aw nadabiha هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر قوله اللهم صل على محمد وأيهما أفضل الاتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الاتيان به لعدم ورود ذلك في الأثر an tambayi hafiz ibn hajar yana daga cikin manya-manyan wato malaman shafi'iyya inda shi yake da sharhin fatahul bari yana da littafi kusa kusa nan bulogul mara an tambaye shi game da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah ko wajen sallah shin za a iya ƙara siffar siyada cewa allahumma sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammad ko kuma ka ce allahumma salli ala sayyidil khalq ko kuma ala sayyid walad adam ya ce ko kuma ka taƙaita a kan Allahumma salli ala Muhammad kuma ya ce wanne ne ya fi ka zo da wannan lafazin na sayyidina ko kuma ka zo da wancan wanda babu wato sayyidina fa'ajaba sai ya ce na'am ittiba'an alfazul ma'asura arja wala yuqalu lahu la'allahu taraka dhalika tawadu'an minhu malam yace na'am abin da ya fi shi ne ka bi wato lafizan da suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kada ka a same ka kace la'allahu taraka zalika tawadu annahu tawadu allahu minhu sallallahu alaihi wasallam ka a same ka kace wai a ai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai koya ma sahabbai salati da bai kara ba wai sayyidina wai saboda tawadu ne annabi bai kara ba sayyidina yace ka a same ka ka wadi haka nan kama lam yakun كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم kamar yanda wato idan aka ambata sallallahu alaihi wasallama bai ya ambatawa wa ummatuhu mandubatun ila an taqula zalika kullama dhukira amma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an sunnanta duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama wato su ce mishi ni sallallahu alaihi wasallama amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba ambata ba a ce daga an ce annabi shi ma ya ce sallallahu alaihi wasallam malam yace li anna naqulu لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين da a ce ƙarin siyada a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abu ne wanda yake rajihi malam yace da ya zo daga wajen sahabbai kuma da ya zo daga wajen tabi'ai walam naqif fi shay'in min al-asari an ahadin min as-sahaba wala tabi'in lahum qala dhalik ya ce haka kuma ba mu samu ba daga an hakaito daga sahabbai ko kuma daga abin da ya shahi wato tabi'ai wani ya ambata makamancin wannan ma a kasaratu ma wuri da anhum min zalika ya ce tare da yawan abin da aka rawaito game da abin da ya shahi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato daga wajensu ya ce wa haza imamu shafi'i أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه إمام الشافعي وندا ya kasance wato yana daga cikin manya-manya mutane wanda suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin shi da ya zo zai fara a muqaddima sai ya fara da Allahumma salli ala Muhammad mala yace ila akhir ma addahu ilaihi ijtihaduhu wa huwa kam kullama zakarahu az-zakiruna wa kullama ghafala an dhikrihi al-ghafiluna yace a cikin littafin shi da ya zo zai fara bai kara ba da sayyidina yace Allahumma salli ala Muhammad bai ce ba ala sayyidina Muhammad nan malam yana hakaito mana wato hujja ne daga wajen shafi'iyya saboda a wajen shafi'iyya aka hi samun ƙarin sayyidina su suka hi zawa da wannan lafazin mu bangaren malikiya in ka karo da sayyidina ma garaje ne ya kai ka garaje ne ya kai ka to a bangaren sa aka hi samun ƙarin shi yasa malam yake kawo hujja daga wajen manya manyan malaman su yace imamu shafi'i shi kanshi da yazo littafin shi zai fara bai ƙara ba da lafazin sayyidina malam ya ce ya ambata abubuwa da yawa a abin da ijtihadin shi ya kawo da ƙarin irin kullama zakarahu zakiruna wato dukkan lokacin da masu ambato suka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kullama ghafala an zikrihi al-ghafiluna haka kuma da dukkan lokacin da wanda suka rafkana game da ambatan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi mishi salati kwatankwacin adadin wannan mutanen yace wa ka'annahu istanbata dhalika min min al-hadith as-sahih alladhi fihi malam kam yace imam shafi'i kamar yayi istinbadi ya huddo wannan lafazin da ya kara daga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa imtidada kalimati yace faqad sabata anhu nawu sallallahu alaihi wasallam qala li ummil mu'minin wa ra'aha qad aktharat at-tasbih wa aqalat فقال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزن لوزنتها لوزنتهن فذكر ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع من الدعاء ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ta zauna tana ta tasbihi tana ta tasbihi tana ta tasbihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mata subhanallahi ga wata kalma da zai da ya faɗe ta yanzu ta yi adadin gabaki ɗaya adadin yawan tasbihin da take wani tasbihi ne shine subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa imtidada kalimati yanzu subhanallahi adada khalqi to adadin halittun Allah subhanahu wataala gabaki ɗaya duk tasbihin da ta yi a lokacin ya kai adadin halittun Allah kenan shine malam ya kawo maka yace kamar imamu shafi'i da yace kullama zakarahu zakiruna wajen salatin annabi kamar ya Allah ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati dukkan adadin mutanen da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati mutum nawa suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati bisu da iyaka yace kai wa kullama ghafala an zikrihi al-ghafiluna da adadin dukkan lokacin da mutane suka rabkana game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga mutanen ya sa kowa da wanda suka yi salatin da wanda ba su yi ba salatin Allah ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati adadin wannan wato mutanen shine nan malam yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu jawami'un min ad-du'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kayatar da shi a jawami'ud du'a addu'a wanda take shamira wanda take ta gama komi addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gani akwai addu'o'i wanda idan ka yi sun gama komi misali ɗaya daga ciki اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan adda menene baka ambata ba komi ta sa komi ta sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato wani daga cikin sahabbai mutumin kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa shi fa ya rasulullah shi bai gane wannan dandana ta wala dandana ta abubakar ta yi ni wannan gungunin da kake yi ya rasulullah da kai da abubakar kuna adda kuna ta gunguni ya ce shi bai gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to yaya kai kake yin addu'a idan ka zo sai ake kawai shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban annabi ya ce haula hanu dande ya ce wannan rabbana atina ke wayanta ne mu ma muke ta addu'an nan da kaga idan idan ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga ka gama komai ya Allah subhanahu wata'ala ka ba mu fi duniya hasana a duniya kyakkyawa kenan kaga duniya za a baka komi kyakkyawa arziki ne wadata ce komi wa fil akhirah haka kyakkyawa a lahira kuma wakina azaban nan a cikin kabari Allah ka kare mu daga abin da ya shayi wuta ko kuma wakina azaban nan a lahira ka kare mu daga abin da ya shayi wato wuta idan wannan jawami'ud du'a sai malam yace wa kad aqada al-qadi iyad baban fi sifatu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi kitab shifa ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ السيادة وتقاضي عياد babban malami ne ya ce ya yi babe a cikin siffar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi a shifa ya hakaito wato asar daga sahabbai da yawa da tabi'ai tare da lafazin wato ba su zo ba da lafazin sayyidina irin salati da ake hakaitawa daga wani tabi'i ko kuma daga wani sahabi shi ma wato yanda yake yi ba a samu ba ya zo da lafazin wato ƙarin sayyidina shine malam yace min ha hadisi ali annahu kana yu'allimuhum kayfiyati salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yace daga ciki akwai irin salatin da ali yake yi yana koya ma mutane akan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine allahumma dahiyal madhuwat wa bariyal mamsukat mas mukat ij'al sawabika salawatika wa nawamiya barakatika wa za'ida tahiyyatika ala muhammadin abduka wa rasulika al-fatiha lima awwala kaga wannan ali aka ce yana yi amma bai zo ba da karin sayyidina kamar wannan mas'alar da muke yi muna mas'ala ne kan lafazin sayyidina can mas'ala ta farko me muka yi kan wato kamantawa da aka yi da ibrahim ta farko wancan sadin ta biyu yau mi muka dauka kan ali muhammad yallan gidan annabi muhammad ta uku wa shine lafazin sayyidina yanzu kuma ta hudu zan magani wanne ne afdal shin kuma zaka iya zan magani zaka iya zawwa da wani salati ko kuma ba zaka iya zawwa da wani salati yace wannan na salatin na ali yace wa an ali annahu kana yaqulu salawatullahi albarru rahim wa malaikatu almuqarrabin wan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wama sabbaha laka min shay'in ya rabbal alamin ala muhammadin bin abdullahi khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin al-hadith shi ma wannan ana rawaitowa daga ali yana yin shi amma babu mi babu lafazin sayyidina haka wa ana abdullahi bin mas'ud annahu kana yaqulu allahumma ij'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala muhammadin abduka wa rasuluka imamul khairi wa rasulir rahma al hadith yace shi ma wannan ana haka yakawa daga abdullahi dan mas'ud yana yin haka amma babu mi babu lafazin sayyidina malan yace wa anil hasan al basri annahu kana yaqulu man arada an yash an yushriba an yashriba bi ka'sil arwa min hawl al mustafa falyaqul اللهم صل على محمد وعلى آل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وأصحاره وأنصاره وأشياعه ومحبته فهذا ما أورثه من الشفاء مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم وذكر فيه غير ذلك malai yace wannan kuma daga Hassan al-Basri yana faɗin wannan dukkan mutumin da yake so ya sha wato ruwan wato alkausar ya hudda mashi ishi ruwa ruwan haudu na annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi wannan salatin daga Hassan al-Basri shi ma babu mi babu lafazin sayyidina duka wannan qadi iyad ya kawo su a cikin littafin shi ash-shifa yace malam yace amma bai ambata wato salatu siyada cewa sayyidina Muhammad tare da diyawa da wasu lafuzza da ya kawo yace na'am warada fi hadisi ibn mas'ud annahu kana yaqulu yazo a hadisin abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa fi salati ala nabi game da abin da ya shayi salatin da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ij'al fada'ila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin al hadis wato wannan lafazin ya taba zawwa a wata ruwaya ta abdullahi dan mas'ud da karin sayyidil mursalin sai ma da yace ma akhrajahu ibn majah ibn majah ya rawaito shi walakin isnaduhu da'if sai dai isnadin hadisin yana da rauni kenan ba hujja bane ba za a kawo hujja da shi yace wa hadisul musharu ali wa hadisu ali al musharu ilayhi awwalan akhrajahu tabarani bi isnadin laysa bihi ba'as shi kuma na ali wanda muka karanta a farko yace imam tabarani ya rawaito shi da isnadi wanda babu laihi wato a isnadin nashi yace wa fihi alfazun gharibatun رويتها مشروحة في كتاب فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن بن الفارس ya ce akwai wasu lafizza wanda suke wato baƙi malin ya ce ya rawaito ta ya sharaha ta a cikin littafin fadlun nabi sallallahu alaihi wasallama na abil hazan alfarisi ya ce wa karzakar shafi'iyya anna rajulan law khalafa la yusalliyanna ala nabi sallallahu alaihi wasallama afdalus salat fa tariqatul birri an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu adh-dhakirun wa saha an dhikrihi al-ghafilun balan ya ce malaman shafi'iyya suka ce da mutum zai yi rantsuwa ya ce zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam mafificin salati to hanyar da zai bi yayi wannan salatin shine ya ce Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu zakiruna wa saha an zikrihi al-ghafilun yace da shi wannan salatin zai yi amma imamun nawawi shi ma yana daga cikin manyan malaman su yace was-sawabu abinda yake daidai allazi yanbaghi al-jazmu bihi an yuqat wanda shine ya kamata a yi jazam a yi jazama a ce tabbas ga abinda ya kamata yayi idan yace zai yi salati fiyayye ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim al-hadith kenan salatul ibrahimiyya kenan idan ka ce zaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama fiyayyen salati wani salati ne zaka yi mana yace salatul ibrahimiyya shine ibrahim imam nawawi anan yace shine abin da yafi zaman tawwa daidai yace wa qad ta'aqabahu jama'atun min al-mutaakhirin bi annahu laysa fi kayfiyatayn al-mazkuratayn ma yadullu ala subut al-afdaliyya fiha min haythu an-naql amma min haythu al-ma'na fal-afdaliyya zahira fil awwal malamai sun mushi wato abin da yake ta'aqqubi me ake cewa ta'aqqub shine kamar critic game da maganar tashi game da wannan salatin guda biyu suka ce babu abin da yake nunin tabbatuwar fifiko a kansu min haisun naƙal a kan rawaito su da aka yi ya ce amma min haisun ma'ana fada afadaliya zahira a ma'anance gashi nan falalar tana bayyanuwa saboda can an ce mine kullama zakarahu zakiruna kenan shine yace yace wal mas'ala mashhura fi fiqhul fiqh yace wannan mas'ala tun farko dama ya ce ma mas'ala ce mai tsaho yace mas'ala ce wadda take mashhura a cikin littattafan fiqh yace wal gardu minha anna kullun min dhikri hadhihi al mas'ala min al fuqaha al qatiba lam yaqa fi kalam ahad minhum sayyidina law kanat hadhihi ziyada mandubatun ma khafiyat alaihim kulluhum hatta aghfaluha wal khair kulluhu fi ittiba'i wallahu a'lam malan yace abin da yake muka bayyana a nan gabaki ɗin muka bayyana na mas'alar wannan na malaman fuqaha da suke kawowa yace ba a samu ba a lafazin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi lafazin sayyidina yace da a ce wannan ƙarin na sayyidina abu ne wanda yake da kyau za a ƙaro da shi yace da ba zasu rafkana ba akan wannan dukkan su da he sun ƙara ci da shi abin da yake mafi alkhairi malam yace al-ittiba shine kabi wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karanto sai malam yake cewa qultu وما ذهب إليه الحافظ بن حجر من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا لأمره الكريم وهو الذي عليه الحنفية هو الذي ينبغي تمسك به لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله على آل عمران malam yace alhafiz ibnu hajar yana cewa abin da ya hakaito a game da abin da kada ka ƙara sayyidina game da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati dan me yasa yace bin wato hanya annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine wato malaman hanafiya suka tayi akan shi kuma abin da yafi dacewa shine mutum yayi ruko da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yace saboda shine dalili wanda yake nuna mana gaskiyar san kada kake ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah idan har matukar kuna son Allah subhanahu wataala to fattabi'uni yuhibbukum Allah ku bi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya so ku lidhalika qala imam an-nawawi fi ar-rawda shi yasa imam an-nawawi yake cewa a cikin rauda wa akmalu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih mafi cikar salati da zaka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ka kawo salatul ibrahimiyya shine malam yace maka nan wifqan naw'us salisul mutaqaddim falam yazkur fihi siyada yace gwalgwadan wato irin nau'i na uku wato wanda ya gabata nau'i na uku na salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato wanne ne shine kace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kenan wannan shine cikakken yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wato salati kenan ita wannan fa'ire malami yake so ya karantar da mu cewa ƙarin lafazin sayyidina bai zo ba magabata ba su zo ba da shi kenan abin da yake ka takaita game da abin da ya zo akwai mas'ala ta shin wai na iya kirkira wasu lafazza in yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko kuma bazan iya shi ma zan magane shi wato a mas'aloli wanda suke wato gaba mas'ala ta gaba ta shiga mai da sauran lokaci sauran minti na malai yace al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu yace wa'alam ya kai dan uwa ka sani annan nau'ul awwal min siyagis salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa kaza nau'ur rabi wa huwa ma 'allamahu sallallahu alayhi wa sallam ashabahu lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa qad istadalla bidhalika ala annaha afdalul kayfiyati fi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam li'annahu la yakhtaru lahu wa kaza li nafsihi illa al-ashraf wal afdal malam yace ka sani ya kai dan uwa nau'i na harko na salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sigogi da suka zo da kuma nau'i na hudu yace shine wanda aka wato annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya koya ma sahabban shi lokacin da suka tambaye shi kuma malamai suka yi istidlali da wannan cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai zaba ma kanshi abu wanda yake ba afdal ba abu wanda yake ba mafifici ba bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ma kanshi shi kuma ya zaba ya ce shi za a mishi yace wa min thamma sawwaba an-nawawi fi ar-rawda annahu law halafa la yusalliyanna alaihi sallallahu alaihi wasallam bi afdali salati lam yabra أو لم يبري إلا بتلك الكيفية ووجه, ووجه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في الشك في شك في شك لأنهم قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا فجعل الصلاة عليهم منهم هي قولهم كذا انتهى كلامه malam yake cewa saboda haka imamun nawawi a cikin rauda yake cewa da mutum zai yi rantsuwa ya ce zai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati da mafificin salati to da da wannan salatin kaifiyar wannan ta salatul ibrahimiyya da da ita ce rantsuwar shi ta kubula idan ya zo da wani imamu subki yake cewa da ya zo da wani wato salati ba idan ya zo da wannan shine yaqini ya zo da salatin da rantsuwar shi zata zama to ta kubuta amma idan ya zo da wani salati to yana cikin shakka saboda wato fiyayye fi mafi fifiko na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda annabin karan kanshi ya zaba ma kanshi kuma ya koya ma wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace zakarahu al-haisami fi durr fi durr al-mandud thumma zakiran أن المقصود يحصل بكل هذه الكيفية التي جاءت في الأحاديث الصحيحة بل يجي cewa Imam al-Haisami ya gayi a cikin littafin shi Ad-Durrul Mandud yana ambatan cewa abinda ake nufi shine mutum ya samu da wannan kaifiyoyin na salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wato salatin Annabi wanda yake ingantacce sahihi wato ya same shi idan idan ka ce zaka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati zaka zo da wani salati salatul ibrahimiyya shi yasa salatul ibrahimiyya shine salatin da ya kamata a ce kowa ya hardace kowa ya hardace wancan satin mun yi bayanin cewa wato amma yanzu mafi yawan salatin da aka hardace wani salati ne salatul fati ya zamanto kamar wanda kai ka ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya zaka ga ko ina daga an tashi ayi kaza dar ma'armi salatul fati fatiya suna salatul fati makabarta salatul fati in yanzu a makabarta in ba a ce ba ma ayi salati daga can wani dan kilibibi zaka ji ya ce fatiya da salatul fati ba a sa shi ba ba a sa shi ba to shikenan kuma kowa kowa zaka ga ya daga hannu wallahi wallahi abubuwa ne wanda kawai ya kamata mu gyara amma in Allah ya wannan littafin muka yi da shi zan musa ahkamul jana'iz hukunce hukuncen abin da ya shafi gawa zan mu gani tun daga rishin lahiya na shi ma na wannan mai littafin ne muhammad nasiruddin al-albani zan mu gani abubuwan da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wato suka kawo tun daga lokacin da mutum ma bai da lafiya wanda ana hudda tsammani yaya ne ne za a yi da shi har ya zuwa ƙarshen bayan an binne shi ne ne ake gabaki daya amma abin da kai ka duba yanzu yadda ake zuwa binne jama'a kawai dai ana binne wani ya aje a zuru ka gani wai an je binne mutum wai ana roƙon damuna mai albarka kai da ka zo kana neman damuna ka dawo duniya ka nemi damuna ma a makabarta fa shi yana nema a mishi adda annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al annabi yace ku nema ma dan uwanku gafara shi ba abin da yake bukata da za a tado shi a tsira shi ma wannan magana duka wanda suke zamne ta zai da Allah ku roƙa mun gawara ku roƙa mini tabbatuwa in ba da amsar tambayoyin da za a mishi saboda wannan tambayoyin ma duk yanda ka iya duk yanda ka iya a nan duniya duk yanda ko kai ne malam wane ne in dai ba Allah ba ka bi san fursan to wannan tambayoyin sai ka ji sun bace maka muke bada misali kullum misali ɗaya shine lokacin misali kana ɗalibi ka shi zaka je jarrabawa da yawa an zo ka yi karatu ka ɗaule son ka yi bishe ka yi resite ka rihe fa duka ka yi resite a je a baka paper ta ɓace maka ta ɓace maka ta ɓace maka to wannan wai a nan ma fa to barantana can da gurumzun mala'iku ne wuri ne mala'ika ya zo kabari tun farko kabari ya matse ka an zo an tada ka an tambaye ka baka san ba da wata irin siffa mala'ikun za su zo maka ka gani ai babu magana wato cewa ka iya ne ko kuma da ake zawa wai a ringa ya abdallah idza sa'alaka al-malak jawa a ya mutun malam yace ai wannan zalunci ne malam yace wannan zalunci ne me yasa tun yana raye ku koya mishi ba hanyar da zai bi ya san ya abdallah he da ya mutu kaga zalunci ne in yana raye ka kusa shi makaranta ka koya mashi ga halal ga haram ga yanda ake bin addini ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da wannan zai fahimta har ya je ya bi Allah san fursan wanda Allah subhanahu wataala ya faɗi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wataala shi yake tabbatar da mutane game da faɗa wadda take madidiciya faɗa wadda take tabbatacciya a cikin kabari duk yadda ka sani duk yadda kake da ilimi in dai ba bin Allah ba kake in dai baka bin Allah subhanahu wataala to ba zaka iya samun dacin ba da amsar wannan sai Allah ya maka tawfiki Allah ya maka tawfiki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roƙa ma dan uwan ku gafara ku roƙa mishi samun tabbatuwa ya ba da amsa shi yasa kai ta ma mutum Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbituhu Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbituhu inda Hausa ne ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka bashi ikon wato samun bada dama bada amsa tambayar da za a mishi Allah subhanahu wataala ya datar da mu insha Allah nan zan tsaya sai sati mai zawa da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zukatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.